تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al-ahzab wanda jiya idan yan uwa za su tuna mun tsaya ne a daidai bayani da Allah madaukin sarki yake akan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan auren Nana Zainab wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha falamma qada Zaid minha wataran zawajnaka akwai bayanin da zamu karasa sai mu dora akan a aya ta gaba yau ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allahu la malamai sun yi ta maganganu dangane da فدن الله وتكفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس كان قويوا a cikin zuciyarka abinda wato daga baya kuma Allah zai bayyana shi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai abin da yake rikewa a cikin zuciyarsa shi ya boye shi amma kuma Allah zai bayyana shi daga baya malamai suka ce shi ne ilhama ce Allah ya yi masa cewa zaidu zai sake matarsa amma ya ƙi ya gaya wa kowa amma shi ya san cewa je zai yi ba sai yi talliku ha zaidu wa ya tazawwaju ha huwa sallallahu alaihi wa sallama lalle zaidu zai sake ta kuma shi zai aure ta kamar da imamul alusi ya tabbatar a cikin tafsirinsa kuma wannan shine da yawa cikin malamai muhakkakkai suka tabbatar irin su Imam Zuhri da Bakar ibn al-Ala da Imam al-Kushairi da Imam al-Qadi Abi Bakar ibn al-Arabi da sauran malamai kamar yadda Imam al-Alusi din ya kawo a cikin tafsirin sa wasu malaman suka ce wa tukfifi nafsika wallahu mubdi um Allah ya riga ya san abin da zai faru amma shi annabi wato ya ɓoye abin bai bayyana shi ba akwai wasu riwayoyi da aka yi ta kawowa wanda bai dace ba da wannan da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi sallama na cewa ai wasu suna cewa ai Zainab ta shiga ran Annabi sallallahu alaihi sallama kuma wahiya zawjatul li Zaid tana matsayin mata ga Zaidu wannan riwaya ce wadda take mai rauni ba ta tabbata ba shi yasa malamai suka ce la sihata laha tilka riwaya irin waɗannan riwaya ba su da inganci shi yasa ibnu kasir a tafsirin sa da yazo karkashin wa tukfifi nafsika ma Allah mubdihi yace zakar ibn jarir wa ibn abi hatim wa ghayrihima ha huna asaran an ba'd salaf ibn jarir sabri da abi hatim da wasunsu sun ruwaita wasu ruwayoyi a nan daga wasu magabata na kwarai ya ce ahbabtu an ahbabna an nadriba anha safhan mun so mu kau da kai ba za mu ambaci ruwayoyin ba li adami sihatiha fala nuriduha ba su inganta ba ba za mu kawo su a cikin littafin mu ba shi yasa shi imam ibn kasir bai kawo na riwayoyi ba da haka wannan dai shine a maganganu mafiya inganci cikin abin da malamai suka faɗa na wa tukrifi nafsika wallahu mubdi to bayan Allah tabaraka ta'ala yayi bayani dangane da wato hikimar auren da manzon Allah ya wa Zainab binti Jahsh wanda da matar yaronsa ne shine Zaid bin Harisa wanda manzo Allah ya tabanninsa ya wa taqahu kuma ya yanta shi bayan wannan gaba daya sai sura kuma ta zo tana bayanin kore dukkan abin da zai iya rataya a zuciyar dan adam na shakka ko jin damuwa akan wannan lamari sai Allah ya kawo ma kana ala nabi min harajin fima faradallahu la na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
Allah ya ce bai kasance ga annabi ba wata damuwa babu wani kunci ba wata damuwa fi ma faradallahu la a cikin abinda Allah ya farlanta masa abinda ake nufi fi fi ma ahallallahu la cikin abinda Allah ya halatta masa farada anan ana nufin ahalla wa amarahu bihi da abinda Allah ya umarce shi da shi min tazwiji Zainaba radiyallahu anha allati tallaqaha da'iyuhu Zaid bin Haritha na auren wato Zainab bint Jahsh wacce wato a yaron gidansa Zaid bin Haritha ya aure ta ya aure ta ada wannan babu wani damuwa tunda Allah ne ya halatta masa ma kana alan nabi min harajin fima faradallahu la Allah ne ya halatta masa babu wata dama sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl wannan hukuncin Allah ne dangane da annabawan da suka gabace shi shine sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl lam yakun li ya'murahum bi shay'in wa alaihim fi dhalika haraj ba dabi'ar Allah bane ya umarci annabawansa su aikata wani abu wanda yake akwai kunci da damuwa a ciki sam wasu annabawan ma Allah ya ɗora musu hukunce-hukunce masu nauyi wannan ayar raddi ne ga wanda yake faɗa cikin munafukai na sukar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai ya auri matar yaransa Zainab bawansa shine Zaid bin Harisa wato ya auri Zainab matar yaransa sannan kuma wanda da yayi tabanninsa ya ma ce ɗansa ne yaya za ka ce mutum ɗanka ne kuma ka zo ka auri matarsa in ji munafukai to shine Allah ya saukar da wannan ayar ma kana alan nabi min harajin fi ma faradallahu la babu wani damuwa babu wani matsi babu wani kunci a cikin abin da Allah ya halatta wa manzon Allah na auren wannan baiwar Allah Zainab sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura lalle umarnin ubangiji ko lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala a wanda yake kaddara shi mai kasancewa ne la mahala babu makawa duk abin da Allah ya kaddarta shi sai ya kasance waqi'an la mahida anhu babu makawa babu makawa ba abin kaucewa wala ma'dila wama sha'a kana wama lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya so shi zai faru abin da kuma Allah bai so ba to ba zai kuma fa faru ba da haka ba laifi bane abin da manzon Allah yayi kuma ba aibu bane abinda manzon Allah ya tunda abu yana zama laifi ne ko aibu idan Allah ne ya ce laifi ne ko aibu amma wannan Allah ne ya halatta masa tabaraka wa ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura kalmar alqadaru a larabci tana nufin ijadullahi ta'ala lil ashya ala qadrin makhsusin hasaba ma taqtadihi hikmatu Allah ya samar da abubuwa a bisa yanayi keɓantacce a yanda Allah hikimarsa ta so wannan abin ya kasance sannan in an ce kadar to akwai kuma alqada'u ana cewa alqada'u wal qadaru shi kuma alqada'u shine al-iradatu al-azaliyya al-muta'alliqatu bil ashiya'i ala ma hiya alayhi wato wani abu da Allah yake nufi tun can fil azal tun asali wanda take abin suna da alaka da wato abin da ya kasance kamar yadda Allah ya so ya yi shi kawai to amma ana amfani da alqadar da matsayin alqada'u kamar yadda ake nufin alqada'u ana nufin alƙadar kenan kalmomi ne da ana iya amfani da ɗaya wajen ɗaya amma a nan abinda ake nufi da kana amrullahi qadaran maqdura wato ana nufin alqada ne alqadar bi ma'ana alqada kalmar maqdura din wannan wasu ne ji abili ta'kid wasafi ne aka kawo shi dan wato karfafawa kamar yadda ake cewa zillan zalila kaga qadaran maqdura zillan zalila da kuma yadda ake cewa ليل اليلو ليل اليلو ذلا ذليلا ليل اليلو قدرا مقدورا duka wannan kalmomi ne da ake kawo su wasu ne ji bihi li attakid dan karfafawa dan haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya arme da raddi da martani dangane da abin da waɗannan munafukai marasa albarka suke sukan annabi akai akan wannan aure Allah rama sai mai Allah ya ce a gaba na'am الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
الله يتشغب دا بياني دنغني دا annabawa da Allah ya ɗora musu wani nauyi na isar da saƙo ya ce su ne waɗannan da yuballighu na risalatillah masu isar da wato saƙonnin Ubangiji da Allah ya ɗora musu bitablighi ha su isar um, wa yakshawnahu suna jin tsoron Allah ai wa yakhafunahu wahdahu annabawa suna jin tsoron Allah wala yakshawna ahadan illa Allah annabawa ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba fi kulli ma ya'tuna wa ma yadharun duk abin da suke aikata da wanda suke bari wa ma yaquluna wa ma yaf'alun da duk abin da annabawa suke aikatawa da duk abin da annabawa suke faɗa suna jin tsoron Allah Allah ya yabe su mutane ne masu jin tsoron Allah wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi muhasiban li'ibadihi lalle ubangiji ya isa ya zama mai hisabi wa bayansa a bisa niyyati qulubihim niyoyin zukatansu wa af'ali jawarihim da kuma ayyukan gabansu wa aqwali alsinatihim da kuma maganganu na harasansu sai Allah ya muku lissafi sai Allah ya tambaye ku Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani cewa manzan Allah Muhammadu ba fa baban kowa bane ba ya yabi manzan Allah ya girmama shi sannan kuma ya kore cewa annabi ba uban ɗaya bane a cikin ku ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ay lam yakun Muhammadun aba li aban li ahadin min rijalikum a ubuwatar haqiqiyya annabi ba uban ɗaya bane daga cikin mazajen ku uba na haƙiƙa uba wanda ya haifa a'a wannan babu wannan hukuncin a kansa cewa annabi baban wani ne a cikinku wanda ya tarattabu alaiha asar wa ahkam na al'irsu wanda za a ce ana iya samun hukunci na gado wani zai zo ci gadon annabi saboda babansa ne ko kuma ciyarwa ko kuma abin da ya shafi harkar aure don haka zaidu ma zaidu ma kazalika laysa min abna'ihi zaidu min harisa ba ɗan annabi ba ne, laisa ibnan lahu baya cikin ‘ya'yansa, baya cikin su alƙasimu ‘ya'yan annabi, yawwa. Don haka, manzan Allah sallallahu Alaihi sallama Allah ya ƙaddara masa ya auri mamacin zaidun, da zaidu ɗansa ne, da ba zai auri matarsa ba, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyin, manzan Allah sallallahu Alaihi sallama kaɗai annabin Allah ne kuma cikamakin annabawa ne wannan ana mana bayanin maganar danganta zaidu zuwa ga annabi an gama zancen kuma a wajen Allah ma zaidu ba ɗan annabi ba ne saboda haka ma Allah ya ƙaddara annabi ya auri matarsa da ɗansa ne da bai zai auri matarsa ba Allah ya bayanin matsayin annabi shine rasulullah shine manzon Allah wanda Allah ya rufe annabawa da manzanni da shi fala rasula wala nabiyya ba'dahu ila qiyamis sa'ati babu manzo babu annabi bayan manzon Allah har zuwa tashi alkiyama wa khatama a wata qira'ar wa khatima imam al-qurtubi yace qara al-jamhuru wa khatama bi kasr ta'i wa khatima kenan bi ma'ana annahum khatamahum khatima kamar da ake cewa zuji zubi khatim an gane ko shi annabi ya rufe kofar zuwa wani annabi babu wani annabi bayan annabi duk wanda ya da'awar shi annabi ne kafiri ne inda ba manzo Allah ne kafiri ne dan haka shine akhiruhum ba manzo ba annabi wa khataman nabi zamu ƙara bayani a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ƴan uwana waɗannan ayoyi da Allah rahma tabaraka Allah ya masa albarka ya karanta mana na ayoyi tabaraka wa ta'ala yake bayani cewa annabawa yuballighuna risalatillah suna isar da sakon Allah kamar yadda Allah ya dora musu amana annabawan Allah bayi ne wanda suna jin tsoron Allah wannan yabo ne ga annabawa gaba daya sannan kuma bayan an yaba annabawa duka kuma aka zo aka nabi shi annabi Allah ya tabbatar cewa ba sa tsoron kowa in ba Allah ba shi annabi baya tsoron kowa sai Allah Allah ne a gabansa kawai don haka girman wani da mulkin wani baya hana shi faɗi gaskiya kuma Allah shi ne mai taimako kuma shi ne mai agaji shi ne wato mai taimakon duk wanda ya ga dama sai aka kawo sayyidun nasi fi hadal maqam shugaban mutane anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar da manzanci ya isar da sakon Allah zuwa ga ahlul mashariqi wal magharibi wa ila jami'i anwa'i bani adam da mutanen gabar da na yamma duka ba wanda saƙon annabi bai je musu ba jama'a wa'azin annabi ya isa ko ina annabi ya isar wa mutanen gabar annabi ya isar wa mutanen yamma manzo Allah duk wani bani adama ya isar masa da saƙo saboda shine khataman nabi Allah ya girmama manzo Allah ya girmama addinin sa ya daga shari'ar sa akan shari'ar kowace kowane annabi ala jami'i al-adyani wa shara'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi annabawa kafin shi sun zo da yawa ba wanda ya isa ya faɗi yawan annabawa da manzannin da Allah ya turo kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya ce ga yawan ainihin wato ɗan saƙon Allah da Allah ya turo amma da ya zo girmama shi ce kai ne babba gaba ɗaya kowane annabi ana turo shi ne zuwa ga garinsa da al'ummarsa da ƙasarsa amma shi manzan Allah da Allah ya zo turo shi sai ya ce an turo shi ne إلى الناس كافة الخلق جميعهم عربهم وأجمهم لا ربا واندبا لا ربا بدك وليا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله يا مسيا كوم تاني ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki daya sannan al'ummarsa bayan shi sai suka gaje shi sun gaje shi wajen wa'azi bayan annabi al'ummarsa suka gaje shi wajen wa'azi duk wani malami da zai zo ya karanta da wa'azi yana gadan annabi ne shi sa annabi ce al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa musamman musamman waɗanda musamman waɗanda suke kan isar da sako din irin na Allah tabaraka wa ta'ala irin na kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda annabi ya umarci mutane su yi da'awa a dare da rana ana tafiya ana zaune a isar da saƙon Allah duka sahabbansa suka ɗauki wannan saƙo Allah ya yarda da su sannan bayan su kuma sauran malamai tabi'ai tabi'ai tabi'ina duk suka karɓi wannan saƙo suka ci gaba da isarwa ba su yi ƙasa a gwiwa ba sannan Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana wannan matsayi nasa shi dai ba uban kowa bane shi dai annabi ne kuma manzo ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai auri wata daga cikin iyayenku mata ba ballantana ya zama shine ubanku kar wani ya danganta kansa zuwa ga annabi ko ko ko zaidu ko waninsa shi annabi ma kamar yadda riwaya ta zo babu wani ɗa namiji da ya yi tsawon kwana a cikin ‘ya'yansa da ya kai mafarki ya balaga duk cikin ‘ya'yansa maza suna yara suka mutu gaba ɗaya yana da ɗa namiji alƙasimu yana da ɗa namiji a ɗayyibu mai suna Ibrahim, kina yayin annabi maza guda hudu ne, Ibrahim, Ibrahim al-Mu'azzam, ɗan gidan Mariyatul Kiptiyya, ɗan gidan Mariya baiwarsa. Kina yana da Alƙasimu, da Aɗɗayyibu, da Aɗɗahiru, da kuma Ibrahim. Waɗannan su ne ‘ya'yan maza, ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Shi ma wannan Ibrahim Uh, Ibrahim ɗin ɗan gidan Mariya ana shayar da shi mayar da su duk ƙanana ne ba wanda ya girma ya balaga ya haɗu da annabi shi kuma ku duba yadda Allah ya kaddara masa ka san hikimar haka Allahu akbar malamai suka ce dan saboda ma kar wani ɗansa ya girma ya ce bari ya gaji babansa shi ma annabi ne dan haka Allah sai ya ɗauke su gaba ɗaya suna ƙanana da haka kar ba ma wanda ya girma ballantana a ce aikin da annabi ya rasu ga ɗansa ɗayyib shi ma zama annabi ko ɗahir ya zama annabi ko alƙasim ko ibrahim duk sai Allah ya ɗauke suna yara ƙanana da kuma wasu hikimomin da Allah ya ƙaddara haka da wataƙila malamai sun yi bayani ko ba su yi bayani ba akwai da hikimomi da yawa a ciki to kenan matan da suka haifa masa ‘ya'ya maza mata biyu ne nana khadija ‘ya'ya uku maza a cikin maza kawai akwai mata kuma sai kuma mariyatul qibtiyya bai wasa ta haifa masa ibrahimul mu'azzam shine aka haife shi da daddare annabi yazo da asubahi yake cewa sabai wulida li ghulamun al bariha an haifa min yaro jiya da daddare wa sammaituhu bismi abi ibrahim kuma na sa masa sunan babana ibrahim daga nan aka samu asalin yin takwara kai wa babanka takwara ko kai wa dan uwanka takwara ko mai gidanka takwara to wannan kenan sannan yana da ‘ya'ya mata daga nana Khadija su ma guda hudu Zainab ‘yar annabi ce ‘yar gidan Khadija Rukayya ita ma ‘yar annabi ne kuma ‘yar gidan nana Khadija Ummu Kulsum ‘yar annabi ne ita ma ‘yar Khadija sai ƙaramar su ita ce Fatima ita ma ‘yar Khadija ‘yar gidan manzan Allah kuma matar Ali bin Abi Talib ita ce da annabi ya rasu ita kadai ya bari a ciki duk waɗannan gaba ɗaya sun riga shi barin duniya da shi ya binne su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita na na Fatima ita na na Fatima ita kuma a ta sha kuka bayan annabi ya bar duniya to bayan wata shida ita ma Allah ya dauke ta wata shida daidai annabi yana barin duniya Allah ya dauke ta Allahu akbar shikenan gidan ya kare gidan ya ƙare sai jikoki su Hassan da Husaini da sauransu da haka ma kana Muhammadun aba adimir rijalikum waɗannan da na lissafa muku sune yayin annabi an gane kenan annabi yana da Ibrahim yana da Alƙasim yana da At-Tahir yana da At-Tayyib ƴaƴa nawa hudu cikin maza sai a cikin mata kuma akwai ruƙayya akwai ummu kulsum akwai nana fatima ƴaƴan annabi bakwai ne gaba ɗaya a duniya dukkan su ƴaƴan nan nana khadija ta haife su in banda guda ɗaya waye ibrahim shi yasa wata rana na aisha take cewa manzo Allah yana yawan ambaton khadija yana yawan ambaton ta in an yanka nama ya ce a rarraba a kai ƙawayen na na khadija a yi kaza bini bini annabi ce khadija khadija na da aisha kishi ya kama ta ta ce wai me ka damu kake yawan ambatan wata matar da ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce tafi ta ba annabi ran sai ba ce wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi ta ba sai na Aisha ta shiru daga nan wasu malamai suke cewa a a ashe Khadija ne ta fi na Aisha ita ce Khadija matar da Annabi bai taɓa mata kishiya ba tana raye duk auren da Annabi yayi bayan na Khadija ba duniya ne ya aure na na Sauda a wata riwaya na na Aisha na na Sauda sannan ya aure sauran mata amma ita kam duk rayuwar da suke waɗannan 'ya'yan gabaki ɗaya guda shida ita kaɗai suka zauna shi kuma kar ka manta fa ba zaura ce annabi ya aure ta ta auri maza guda biyu kuma kowane namiji da ta aure shi sai da ta haihu a gidansa sannan ta zo gidan manzon Allah ta tara wannan 'ya'yan to kuma ina so ku lura da wani abu guda ita harka ta annabta ba gado bace ku duba duka 'ya'yan annabin nan gaba ɗaya Allah da hikimarsa guda ɗaya ce ta shahara ma a cikin mata na na Fatima ta ma yi riwaya daga gare shi haka ita ma ba yawa hadisanta Allah duka ya ɗauke su to shine malamai suke cewa idan wani zai ji ciwon ya haifi ‘ya'yansa sun mutu to ya sani cewa akwai wanda yake gaba da shi shi ma an masa mutuwa annan Muhammadu ya haifa sun mutu ya haifa sun mutu ya ta haƙuri alayhi salatu wassalam walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wannan aya tana nuna babu annabi bayan manzo Allah ina ƴan ahmadiyya masu da'awar akwai wai wani annabi annabi Ahmad Gulam Ahmad Mirza Gulam kafirci ne da'awar akwai wani mutum annabi bayan manzo Allah babu shi sam idan har ɗan annabi bai gaje shi ya zama annabi ba ɗansa na cikinsa Allah bai bashi ya yi nisan kwana ya gaji babansa ba yaya wani zai zo ya ce shi annabi ne Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalata Allah shi ya fi kowa sanin ina zai sanya manzancinsa wannan aya nassi ce karara da suke nuna babu wani bayan annabi Bala rasula لا نبي ولا رسول بالطريق الأولى كينا والأحرى سبدا مقام الرسالة إنن متأين النبتة أخص من مقام النبوة يا فكي أنت سمدا متأين النبتة سكتي كل رسول النبي ولا ينعكس duk wani manzo annabi ne amma wala yan'akis ba dukkan annabi ne manzo ba wannan duk an sha bayani a karatun bayan mun faɗa an samu hadisai masu tarin yawa mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga wasu daga cikin sahabbai kamar haka Jabir bin Abdullah yana ce wanda suka yi riwaya yace manzon Allah ce masali wa masalul anbiya ni ma misali na da sauran annabawa ka masali rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'u labina kaman wani ne ya gina gida ya kammala ginansa ya kyautata ginin gidan sai ya bar ramin bulo ɗaya bai cika ya gida ya ƙera gida ya ƙera amma duk wanda ya zo wucewa sai ya ga a jikin katangar gidan akwai wani ramin bulo ɗaya ba a sa ba me yasa aka tsallake shi fakana man dakhalaha wa nazara ilaiha qala ma ahsanaha illa mawdi'a hadhihi labina Allah ce wanda ya shiga gidan zai ce ka wannan gida yayi kyau amma me yasa ba a cusa wannan bulan aka taushe ba ginin yayi daidai ya ce fa'ana maudi'ul labinati ni ne wajen wannan bulan an gama komai saurani kawai shine Allah ya ɗauko ne ya sani wa khataman nabiyina kenan hutima bi al'anbiya wa alaihi musallam manzala ce ni ne aka rufe ni kirib daga zuwa na an rufe zuwan wasu annaba gaba da wannan hadisin na bukhari ne na 3534 da muslim na 2287 gini ne ya haɗu iya gini sai ka ce ka ga wani ramin bulo ba a ƙarasa shi ina ma da an jona wannan to maza Allah ce shi ne haka da haka da ya zo ya cika akwai wani kuma wanda za a makala bayansa babu maza Allah ya ce fuddiltu al'ambiya bi sittin an fifita ne akan annabawa da abubuwa guda shida na farko ya ce wututu jawami al-kalimi an bani gamamman zance in annabi ya faɗi kalma ɗaya kalmar in aka fassara ta za ta iya bada ma'anar abu dubu ko sama wa nusirtu bir ru'bi an taimaka mini da firgitarwa da tsoro kamar ya idan annabi ya shirya zai yaƙi mutane tsakaninsa da su tafiyar wata guda ne za su tsure ko tsakaninsa da zai ya yaƙe su wata guda ne amma duk za su kama gudawa da tsorata suna ta ya kusa zuwa fa ya kuzo annabi duk da zuwa tsoratarwa da ya ce zai je wani wuri abokanan gaba za su firgita yace uhillat li alghanaim an halatta mini ganima da a lokacin annabawa ba shi bayan an tara ganima wuta yake cinye ganima in an je yaki amma shi sai Allah ya ce a raba ganimar a bayar wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura yace an sanya mini ƙasa ta zama masallaci da kuma wurin abin taimama kaga duk sauran annaba da suka gabata ba wanda ya isa sallah a ko ina sai a masallaci da aka gina sannan ba sa yin taimama annabi ne kadai Allah ya ba shi taimama amma shi kaga annabi sai Allah ya ce da shi duk inda al'ummarka take so ko ina sallah ta riske su kawai su sallah yayi shin zaga mutum ya sallah a gefen hanya ya sallah a gonarsa ya sallah a bakin kwari ya sallah a airport ya sallah a filin jirgin kasa ko da ba masallaci kawai ga ana ta yin sallah to ai Allah ne ya ba shi zabi amma da kana cikin wata al'umma ne ba ta annabi Muhammadu ba baka isa kai sallah ba sai da gurin da aka gina a sunan masallaci sannan ka duba idan babu ruwa duk inda ba ruwa kawai Allah annabi ya bada dama Allah ya saukar da aya akan taimama kawai ka je ka buga taimama sauran annabawa ba isa ba babu taimama shine aka ce shafi kasa kawai a matsayin me a matsayin alwala yace wa ursiltu ila ila al-khalqi kafatan an turo ni zuwa ga halitta duka gaba daya wa kutima bi annabiyuna abu na shida duk annabawa ni ne aka rufe gaba daya babu wani annabi bayana kun ga a can yace fa kuntu ana labina ko fa kuntu tilka labina ni ne wannan bulo din anan kuma ke yace wa khutima bi wa khutima bi annabiyuna ni ne aka rufe annabawa da ni ba wani annabi a bayana da haka duk wanda yayi da'awar ainihin wato shi annabi ne to wannan ƙarya ya zo da shi kuma hukuncin sama a kashe shi an samu waɗanda suka yi ta da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin su kafirci kuma an yaƙe su an kashe na kashewa Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga bayi gaba daya duka saboda ya zama mai tausayi gare su sannan Allah ya girmama shi ne ya zama shine na ƙarshe ai girmamawa ne ya zama shine babban su na ƙarshe kuma Allah ya cika addini da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa babu fa annabi bayansa ya maimaita la nabiyya ba'di karfa wani ya tashi ya miƙe ce shi annabi ne jama'a duk girman ramanin sa duk dogon cirbin sa duk tsoron Allah sa duk takawarsa karfa wani ya zo ya ce shi annabi ne annabi ya ce babu annabi bayansa duk wanda ya wannan da'awa ya zama kazzabi affaki an gane ko affakun asim dajjal dal mudil duk wanda ya wannan sunansa ne wannan makaryaci dajjali dallun mudillun kuma koda ya yadu a duniya koda yana da karfi ko yana da karfin soja ko yana da mabiya komin tsafi da sihiri da ya zo da shi gabaki daya ko meye zai zo da shi wallahi shi ba annabi bane duka Allah bai bada dama ba kuma Allah bai sa wani dan adam yana iya zama annabi bayan manzon Allah ba akwai wanda suka yi da'awar annabta irin su al'aswad al'ansi al'aswad al'ansi shi a yaman yake wannan al'aswad al'ansi yana cikin wannan da ya yi da'awar annabi cewa shi annabi ne a ƙasar yaman akwai musailamatul kazzabi shi ma ka ji ma sunansa musailamatul kazzabi musailama makaryaci shi kuma a yamama yake wancan a yaman wannan kuma a yamama duka waɗannan makaryata ne sun yi ta zuwa da wasu abubuwa na ɗaukar hankalin mutane na nuna cewa su ne annabi bayan annabi kaza da sauransu duk ƙarya suke ga baki ɗaya da jujalai ne makaryata ne kowanne ɗaya daga cikinsa wato a malamai sun yi bayani akan ƙaryarsa akan rashin cancantarsa sannan duk mumini wato ya riga ya san musailamatul kadzabi ƙarya yake al-aswad al-ansi ƙarya yake sannan ahmad gulam yan ahmadiyya masu cewa akwai annabi yan ahmadiyya su ma ƙarya suke shi yasa aka ce kafirci ne yawwa kuma duk wanda ya ce wai wai wai shedan duk wanda ya ce wai ana yi masa wahayi wai wai ana zuwa masa to ƙarya yake Allah ya ba da labari a cikin suratul shu'ara hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim Allah ya ce makaryata ne dan haka annabi dai shine na ƙarshe amma annabawa da suka gabace shi Allah ya yi musu wahayi ya turo musu da sako da yawa kuma sai ya rufe da shi wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kuma babu wani wanda yake da daraja irin ta annabi ba wani mai matsayi irin na manzon Allah ba wani malami da zai zo da wata karama zai zo da wata ɗaukaka ko ya zo da wani ilimi ko ya zo da wani abu ko ya zo da wani matsayi wai da za a ce wai ya kusa annabi ko farcen annabi ba wanda ya kai aqida ahlus sunna farce ba shi annabi ba a ma kwatanta shi da kowa ma ya fi ƙarfin kwatance da haka kar wani ya samu wani matsayi ya ce a bashi girma sama da girman da aka ba manzan Allah wallahi bai isa ba kar wani ya samu wani ilimi ko ana bin sa ko mutane suna masa bauta ya yi da'awar annabta fa babu shi bai isa ba Allah ya kare mu to sai Allah ya ambaci wasu ayoyi kuma dangane da masu imani mai Allah ya ce
ya أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
Allah ya kira ce ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera ya ku wanda kai imani da Allah haqqal iman ku yawaita kusantar ubangiji da yawan ambatonsa ambato mai yawa akthiru min at-taqarrub ila Allah bima yurdihi fi awqatikum wa ahwalikum kun ku yawaita yin abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah da abin da Allah ya yarda da shi na maganganunku da halayenku da zikiri shine ambaton Allah shi zikiri shine maganin ciwon zuciya tibbun nufus wa dawa'uha zikiri shine lafiyar gangan jiki afiyatul abdan wa shifa'uha zikiri da shine rai yake samun nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da shine zukata suke samun haske da budewa bihi tansharihu sudur uzkurullaha dhikran kaseera ku dinga yawan ambaton Allah ambato mai yawa wannan sha'anin mumini mai gaskiya shine yana yawan kiran Allah kuma yana lazimtan wannan da'a menene zikiri ambaton Allah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah salatin annabi la ilaha illallah karatun alkur'ani duk yana cikin ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera zaka kwanta bacci zikiri in ka farka zikiri in zaka zauna zikiri idan ka tashi zikiri in zaka hawa abun hawa zikiri in ka sako ma zikiri in zaka ci abinci zikiri in ka gama ma zikiri a'a da wannan ne mutum zai raya rayuwarsa ya daɗi manzo Allah yana cewa an tambaye shi waye yafi kowa ayyun nasi khair wa yafi kowa alheri yace man tala umruhu wa hasuna amalu wanda Allah ya bashi nisan kwana kuma ya bashi aiki mai kyau daga cikin ayyuka masu kyau shine yawan wato kiran Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar da imam Ahmad ya rawaito daga Abu Darda hadisi sahihi yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum in ba ku labari da aikin da yafi kowanne alheri kuma yafi tsarki a wajen mamallakin ku wa arfa'iha fi darajatikum aikin da zai fi daga darajar ku wa khairul lakum min ita'iz zahabi wal wariqi shi yafi muku ku rinka bada zinari da azurfa kudi zikiri fa yafi ka bada kudi yafi ka bada biliyoyin kudi da zinarai da daloli وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكري إن شيف الخير غريكو da ku je ku yaƙi ku jihadi ladan zikiri ya fa na jihadi suka ce me wannan ya manzan Allah ya ce zikirullahi azza wa jal ambatan Allah mai girma da ɗaukaka don haka lallai yana daga cikin abin da zai haskaka zuciyar mutum shine ya yawaita ambatan Allah manzo Allah ce la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kar ka bari harshenka face yana danye wajen ambatan Allah tabaraka taala hadisin ibnu majah da imamu ahmad ku yawaita kiran Allah ku yawaita ambatan ubangiji tabaraka taala shine ibadar da yake mai sauki ibnu taymiya yace ibada ce mai sauki zikiri ba wahala ba kashe kuɗi ba nauyin jiki ba komai eh Allah ya sa tana da sauki a baki ne kawai kuma shi zikiri shine ibadar da Allah bai masa iyaka ba malamai suka ce Allah bai taba farlanta wani abu a bayan akan bayansa ba face sai ya mai iyaka duk abin da Allah ya farlanta wa bawa zai masa iyaka ya ce ga yanda za a yi duk abin da Allah ya farlanta kuma sai ya ba da hanzari idan ana cikin uzuri ba sai an yi wannan abun ba Allah yana yana ba da hanzari akan ibada amma banda zikiri shi fa zikiri koyaushe ne ne na farko dai zikiri bai da iyaka bai da farko bai da ƙarshe kuma ba a taɓa yin wa ɗan adam uzuri akan wani yanayi da wai wai kar ya ambaci Allah ba fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum Allah ya ce ku kira Allah kuna tsaye kuna zaune kuna kishingide billaili wan nahari wa fil barri wal bahri wa fis safari wal hadari wal ghina wal faqr was saqam was sihhati was sirri wal alaniyati wa ala kulli hal haka ibn kasir ya ce ko yaushe ku kira Allah dare da rana a fili da bayyane kuna tafiya ne kuna zaman gida ne mutum yana cikin wadata ko yana cikin talauci bai da lafiya ne ko lafiyarsa ƙalau a ɓoye ne ko a bayyane kowane yanayi kawai kana kiran Allah yanzu zaman da kake a nan na awa guda kana sauraron tafsiri kana jin zikirin Allah da ambaton Allah ne Allah yake ta kira kuma kai ma za ka yi ta yi kuma ba za ka gaji ba wasabbihuhu bukratan wa asila ku rinka yi wa ubangiji tasbihi safiya da maraice inda sabahi ku yi addu'o'i na safiya san dai mutum ya yi sallah asuba yana zikiri ya ambaci Allah ya yi tasbihi ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake Allah asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar har zuwa ƙarshe nau'i na zikirai kala kala اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر in yamma ne amsaina wa amsal mulku lillahi walhamdulillah ma amsa allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi adin min khalqika bi minka wahdaka la sharika laka balaka alhamdu wa laka shukr ga su falaki ga su nasi ga su kulhuwa idan ka idar da asubahi manzo Allah ya ce kai kulhu wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku la ilaha illa allah wa la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma idan ka yi asubahi idan afwan in ka yi magariba ulwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku la ila illallah wa daula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir guda goma idan ka zo zaka kwanta bacci karka kuskura kai bacci sai kai ulwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ka tofa a jikinka ka shafa ka tofa a hannunka ka shafa ka bi da ayatul kursiyu ka buga ka karanta ayatul kursiyu manzo Allah ce duk wanda ya karanta ayatul kursiyu in zai kwanta bacci Allah zai turo masa dan gadi na musamman ya rinka gadin sa mala'ika duka waɗannan zikirai ne kaga an ka lura farkon yinin ka an sa kai ambaton Allah yamma ta yi dare ya shiga kayi ambaton Allah ka gama kwaramniyar hiran ka zaka kwanta bacci shi ma kai duka waɗannan abubuwan da suke raya zuciyar dan adam musabbihuhu bukratan wa asila Allah yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu bis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhiruna a cikin suratul rum والذي يصلي عليكم وملائكته liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wannan shi ma dai kwadaitarwa ne da zaburarwa wajen yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah da kansa idan kun ambace shi yana ambaton ku in dai kun kira Allah to shi ma zai kira ku kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikmata ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون سيشي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا ku ambace ni ni ma zan ambace ku wannan shine fassarar huwa allazi yusalli alaikum din fadkuruni azkurkum in kun ambace ni zan ambace ku Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni ni ma zan ambace shi wa man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni cikin jama'a cikin mutane zakartu fi mala'in khairin minhu minhu ni ma sai na ambace shi a cikin mutanen da sun fi nasa mutanen ko a cikin halittar da sun fi nasa mutanen ai alheri hadisin bukhari da muslim to menene huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatu Allah yana muku salati yusalli kalmar yusalli salati amma abinda ake nufi as-sana Allah yana yabonku ku as-sana'u 'ala al-abdi inda al-mala'ika Allah ya zo ta yaban bawa wajen mala'iku wani ina son sa wani bawa na ina kaunar sa wani kuso shi duk wanda ya zauna bayan asuba yana zikiri yana ambaton Allah ko bayan magariba ko in zai kwanta bacci ko yana zaune a ɗakin sa yana yawan tasbihi da subhanallahi da kiran Allah Allah da kansa zai zauna wajen mala'iku yana magana da wajen mala'iku afwan yana musu magana cewa wane bawana ina son sa yanzu wannan ibadar ya kamata mu sakaci da ita kawai zama za ka yi da ka yi wannan zikirin Allah zai ce yana son ka Allah yana ƙaunarka kuma ya ce maka ka kira ni zan kira ka fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun yace huwa alladhi yusalli alaikum wato shine yake ambatanku menene ambatan a sama ne a sama fa kai dinnan kana ganin ka talaka ba kowa ba Allah zai kira sunanka a sama a wajen mala'iku yace bawa na wani ina son sa kuso shi ku kaunace shi me yasa saboda kawai salatin da kake yawan yi saboda tasbihin da kake yawan yi saboda istighfari da kake yawan yi da salatin annabi da kake yawan yi da yawan tuba da kake yawan yi wallahi idan akwai wanda yafi cancanta ya yawaita zikiri shine ahlus sunna dan shine ya san waɗannan hadisai ya kuma imani da su yake kuma tuna Allah cewa zai ambace shi dan haka huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu Allah yana yabonku da shi da mala'ikunsa wani fassarar suka ce yusalli alaikum wa malaikatuhu as-salatu min Allah ar-rahma Allah yana muku rahama an gane ko malamai suka ce babu ma cin karo in Allah ya yabe ka ya muka rahama duk ɗaya ne ai ko kuma ka ce huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatu Allah shine yake muku addu'a Allah da kansa yana maka addu'a la ilaha illallah Allah yana yafe maka Allah ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bi'amdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu kajiba wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna neman gafara ga masu imani bayan istighfarin da kai kake yi yau ga Allah da mala'ikun Allah suna neman maka gafara su da kansu ba a'a alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu mala'iku kenan yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu mala'iku suna ta neman maka gafara suna cewa Allah ka gafarta wa wane saboda kai ma kana yi zikiri bayan asuba zikiri da safe zikiri da yamma baka wasa ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما سيسكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يا الله كغافرتا ودن سكة توبة سكة بهنيك الله وقهم عذاب الجحيم يا الله كتسلي سكة كاري سدق عذاب تجحيم ربنا ga addu'a fa mala'iku suna taimaka wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim sai suka ce kuma wa qihimus sayyi'at ya Allah ka tsare bayanka na kwarai daga munanan ayyuba ayyuka abubuwa wa qihimus sayyi'at Allah ka tsare su daga sayyi'a duk wani abu munan abu a cikin suratul ghafir Allah yana muku wannan li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya cire ku daga cikin duhu zuwa ga haske بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم saboda tausayinsa gare ku da yabon da yake muku wa du'a'i mala'ikatihi lakum da kuma addu'ar mala'ikunsa a gare ku yukhrijukum min zulumatil jahli wad dalal Allah yana fitar da ku daga duhu ko dufai na jahilci da bata ila nuril huda wal yaqin izuwa ga kuma haske na shiriya da yaqini wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ne ga masu imani ya Allah ka samu cikin su ya Allah ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ji kanmu shi Allah ɗabi'arsa ne bil mu'minina rahima wato yana tausaya wa masu imani in dai kana da imani Allah zai tausayin ka kai imanin ka yadda da Allah kar ka saba wa Allah kada saban Allah ya zama abun sha'awa a gare ka akwai garabasa akwai dace akwai taufiki da za ka samu a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ji ƙayinka zai tausaya maka shi ne wa kana bil mu'minin rahima fi duniya wal akhira in ji ibn kasir ya ce a duniya da lahira sai Allah ya ji ɗan mumini sai kuma Allah ya tausaya masa jin ƙayin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa mumini a wannan duniya abubuwa ne masu tarin yawa waɗanda lokaci bai zai bari mu ainihin faɗe su ba Allah zai shirye da su zuwa ga hanya jin kayin da Allah zai maka kai sai shirye da kai kana kan hanya ta kwarai ba zai barka ka bata ba zai kore maka jahilci ibaka ilimi kaga kana ta neman ilimin addini kana ta wayewa zai bassara ka akan hanya ya nuna maka hanya ta kwarai wanda ita ce wanda duk ya kauce mata shi kuma dalla ya bata ya zama dan wuta zai raba ka da hanyar addu'atu ilal kufri wa dalal hanyar masu kira zuwa ga kafirci da bata wal bid'ati da bid'a da shirka da makamantansu amma rahamarsa a lahira Allah zai kiyaye ka daga firgici babba alfaza'ul akbaru kenan Allah zai kare ka kuma zai umarci mala'iku su rinka taryanka suna karbanka suna maka bishara malam kaga mumini mala'ika yana karbansa a kiyama yana sannu da zuwa albishir wane sannu da zuwa mumini mai imani mala Allah yana masa wannan yace bismillah ga gidan aljanna kai kam kai da wuta ga ta can babu kai babu ita ka rabu da ita wallahi wannan saboda me saboda Allah tabaraka ta'ala yana son ka yana kuma kaunarka roƙonmu Allah tabaraka ta'ala ya ba mu nasara da dacewa da ƙarshe ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar su ranar da za su haɗu da ubangiji shine wato salam abinda ake cewa malamai suka ce tahiyyatun ay min Allah ko kuma gaiso su daga Allah yawma yalqawnahu salamun ay yawma yusallimu alaihim Allah zai musallama kamar yadda Allah ce salamun qawlan min rabbir rahim wannan fassara ta farko kenan Allah zai ga mu'mine ce salamun aminci gare ku Imam Qatada yace abinda ake nufi shine wato su mu'mine ne sashin su yake gaida sashi su ne za su gaisar da junansu idan sun haɗu a lahira gaisuwan 'yan aljanna salamu salam ilan salaman salama abinda za su yi ta faɗa kenan haka ibnu jarir ya ce ita ce fassara mai kyau da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin Allah tabaraka wa ta'ala yi musu wannan albishir ya nuna musu abinda ma za su yi kafin su mutu wa adda lahum ajran karima kuma Allah ya tanada musu lada mai karamci shine aljanna da abin da ke cikin aljanna na abinci da abin da ke cikin aljanna na abin sha da abin da ke cikin aljanna na sutura fiha min al-ma'akili wal masharibi wal malabisi wal manakihi wal malazi wal manaziri mimma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك